الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وعلاه اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم
صدق الله العظيم أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da azumi yau ba mu wuce ba muna wannan kissa na suratul mu'min wanda ake ce mata surar rafi muna kissar abin da ya wakana tsakanin fir'auna da musa alaihi salam wanda ya kamaci duk abin da ya auku tsakanin al'ummu daban-daban da manzanninsu da annabawansu a zamanin da ya wuce har kuma zamanin da zai zo kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce wa qala alladhi amana mutumin nan da ya yi imani daga jama'ar fir'auna muminu al fir'auna da ake ce masa ya ce ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yawm al-ahzab ina jin muku tsoron wata abin da ya faru tsakanin annabawa da suka wuce abin da ya faru tsakanin nuhu da mutanensa da hudu da mutanensa da salih da mutanensa da dai sauran annabawa duka waɗanda fitina ta auku a tsakaninsu da annabawansu kuma allah ubangiji ya gaggauta musu azaba a nan duniya kafin lahira ina jin muku tsoron abin da ya same su ya same ku kamar me
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم wato kamar al'ada ko kuma kamar abin da aka saba yinsa abin da ya faru a kan mutanen nuhu alayhi salam su ma sun halaka ala ya halakar da su ya dulmiyar da su ya halakar da su da ruwa wa'ad da kuma mutanen hud alayhi salam Allah halakar da su da iska wata mu samudawa Allah halakar da su da tsawa والذين من بعدهم da waɗanda suka zo bayan su daga cikin annabawa da al'ummansu ina jin muku tsoro abin da ya sami waɗance ya same ku wa mallahu yuridu hurman lil ibad Allah ba yana so ya zalunci bayansa bane domin Allah ba azzalimi bane ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu haka ma abin da ya faɗa ni na sanya zalunci haramun ne a gare ni ko kuma na sanya shi haramun ne a gare ni a tsakanin ku kada wani ku ya zalunci wani balle shi ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ya ku mutane na ina jin muku tsoron cewa ranar kira juna yasa abin da zai- wato ina jin muku tsoron ranar kira kira juna ranar kiyama inda kowa yana kiran kowa wato ma'abota aljanna ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار sannan kuma ana kira ina wane dan wane ga tutar zaluncinsa a sa shi uta ina wane da wane sun shi waɗannan sun shaƙawa har abada waɗannan kuma an riga an an sar sa'idai ne har abadi zuwa dai ƙarshe shi ne ranar da kire- ki- ki- wato kira yakan kasance kan auku a tsakanin mazauna cikin wato azabar uta da waɗanda Allah ya ya rubuta musu aljanna. Mhm.
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم yau na tuwallu na mudbirina ranar da idan an tara su an tara ku an goye muku azabar kuta ga jahannama tana nan ta kewaye wurin duk sai ku ga wata alamar mafita ku dinga gudu a kan a ku dinga ku yi gudu don ku ku- ku fike ku ku fita daga wannan abun ina ba za ka samu wannan dama ba يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ba ranar da ba ku da wani mai ceto ko kuma mai abin mataimaki ban da Allah wato kun shiga hannun Allah ba fita ba mafita ba mafaka
ومن يضلل الله فما له من هاد sai dai ya jama'a na mutumin da Allah ya ɓadda shi mutumin da Allah ya ɓatar to ba wanda ya isa yi mishi shirya tunda Allah ne ya rubuta mishi ɓata to zai ya rayu a ci- za a rike cikin ɓata ya rayu cikin ɓata ya mutu cikin ɓata da tashi gobe a lahira kuma cikin sakamakon ɓata ɗin nan
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ولقد جاءكم يوسف فذاقوا تنا با يوسف عليه السلام دان يعقوب دان إسحاق دان إبراهيم يا زو muku da can ba ku za ku tuna tun lokacin da wato Yusufu ya zo muku can da ayoyi bayanannu waɗanda sun tabbatar cewa shi daga Allah ne amma kuna shakkan cewa wannan shin annabi ne kuwa ko dai mutum ne mai fasaha yana cikin wannan kuna shakkan yusuf nan annabi ne don me don siya- mulki ya shiga cikin harkarsa siyasa ta haɗu da kiransa tunda ya zama shine wato waziri na masar daga baya zama shine shugaban masar abin yudrillahu fa ma zittum fi shakkin min ba ku kushe ba kuna shakkar abin da ya zo muku da shi
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا sai har lokacin da ya rasu a lokacin da sai sayyidina yusuf alaihi salam ya wuce kun yi farin ciki kun ce ai bayansa ba ba wani manzo da Allah zai ai- ai- zai ai- aiko mana shi ke mai shakku ko kuma ko kuma mai zar- zarcewa cikin rayuwar ƙarya to Allah ubangi baya shirya da shi haka yana batar da shi الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله سني وأن سنة جدالة وسنة سنة خصومة في آية الله تبارك وتعالى ayoyin littattafansa ko kuma ayoyin mu'jizozi mu'jizozi da ya nuna mutane ko kuma ayoyin ikonsa da yake nuna mutane kullum a dukkan sasannin duniya to waɗanda suna jayayya cikin waɗannan ayoyin Allah ababen mamaki ababen gaskiya da suke zuwa daga Allah ɗin nan ba tare da wata hujja wani dalili zai sa su su yi wannan jayayya ba to su waɗannan kabura makkan inda Allah a wurin Allah wato yin su fushin Allah a kansu da kuma ƙayyar Allah tare da su ita ce ta fi girma wa inda lazina amma wurin mummune masu waɗannan mutane an ƙi an riga an ƙi su an ƙi su an nisance su an kone su kadhalika yadda Allah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah ubangiji yana buga wato abinnan khatim nasa akan zuciyar duk wani wato wato wani mutakabbiri mai girman kai kuma jabbari bismillah وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
وقال فرعون to bayan dai musa salam ya zo ya nuna fir'auna hujjoji na allah kuma bai abun bai shiga hankalin shi ba wannan dan uwansa wanda kabilarsu daya kuma dan majalisarsa ne amma da kwai kuma abota a tsakaninsa da shi shi ma ya yi mishi nasiha to duk dai abun bai yi amfani ba ga abin nan ga fir'auna bayan haka da mutane sun fara magana cewa lalle musa nan ba banza ne ya zo ba a abubuwan da yana faɗan lalle akwai ubangijinsa ya san wato akwai ubangijinsa wanda shi halitti mutane da sammai da ƙasa da komai da komai kuma fir'auna abin da yake faɗa ɗin ba haka ba ne watakila ya bar hanya ne kaza kaza ya ji sai yake to ai shi ba zai yarda cewa musa yana da wani ubangiji daban wanda ban da ni yana da wani ubangiji daban sai na gan da ibar na gan shi da ibar na
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا sai yake fir'auna yake ya haman wannan indiyan injiniya nasa wanda asalin shi da kasar turkiya ya ce masa ibni li sarhan ka gina mini wani gini mai tsawon gaske zan hau can ko tafiya in ya kai har sama in samu ubangijinsa da yake faɗar nan a can gani da idona inni li sarhan la'adi ablu wal asbab ko zan iya wato isa kofofin sammai in buɗe sun shiga da ubangijinsa din ya yake
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات وتقوفوا في سميه فأطلع لا فأطلع دك سبعات سبعيات إلى إله موسى وتهل إلا أبنج موسى ذيك فتاة da yake komai yana so a yi irin na ne ba abin da yake so ne yana so a yi ba ya so a saba masa din nan wannan ubangijin sa ina son gan shi wa inni la azunuka kuma ni ina shan ina zato shi Musa fa ƙarya yake yi ba wani ubangiji ban da ni
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل to haka Allah ubangiji yana ce haka an zayyana an gyaranta idanun fir'auna mummunan aikin shi kuma wasar da an kuma hana mutane bin tafarkin Allah wasar da an sabil shi fir'auna ya hana mutane bin tafarkin Allah wasu da an sabil kuma saboda Allah ya yi mushi fushi ya kishi sai ya rufe masa kofar shari'a ta wasu da an sabil sadda wasu da dukkan sabil وما كيد فرعون إلا في تباب to hakika dai ma kirkin fir'auna dama a taɗe yake abu ne na banza zai tafi a banza duk ƙoƙarin da ya yi da dabarun da ya yi ƙarshen su ne an durmiyar da shi cikin teku ba ko kuma cikin ruwan kogi ya mutu وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد wannan muminu alu fir'auna dai bai gaji ba wato ba- ba- bai gaji ba ya ci gaba da cewa ya ƙauni da ni'uni ahdikum sabila rashad mutane na kun saurare ni ku bi ni fa kan abin da nake gaya muku nan zan shiryar da fata farki ba daidaiki don ina shirya ina shir- shirya muku ina nuna muku tafarkin wato tsira ba wani abu ne zan kai ku ba zan kai ku wurin lafiya in kai ku wurin yardar Allah in kai ku wurin aljanna da sauransu يا قوم إنما هذه الدنيا متاع يا قوم كاننا إنما هذه الحياة الدنيا كسني ولا رأيوة الدنيا تكوكي كانت تنم abu ne mai na abin jin daɗi ne na lokaci ƙanƙani ka- wato mata abu ne ƙanƙani daɗi ne amma baya daɗewa zai gushe abu ne mai gushewa ku sani rayuwar duniya daɗin duniya ba abu ne mai dawama dawami ba ne abu ne mai gushewa وإن الآخرة هي دار القرار kuma lalle ku sani lahira wato lahira ita ce wato gidan dawwama ita ce gidan dawwama kuma ita ce gidan nema Wan- ku yi aiki saboda lahira ba wai wannan duniya ba wannan duniya za ka gushe
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها duk wanda ya aikata wato mummunan abu man amila sayyi'ata wanda ya aikata laifi guda fala yujza illa misla za a rubuta masa laifi guda ne ba za a ƙara ba za a ninninka kamar na aikin alheri ba ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ومن عمل عملا صالحا mutum da aikata aiki mai kyau min nakar mausa namiji ko mace duk dai ɗaya wa huwa mumin da sharaɗin kasancewarsa mumini ne ba kafiri ba domin imani sharaɗi ne wato na cewa aikin nan za a karɓa ingancin aiki kuma sharaɗin shi niyya mutum ya yi niyya yi ƙuduri cewa zai yi shi saboda imani da bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan addinin allah da ya zo da shi wannan niyya in tana nan shi kenan allah zai karɓi aiki kai kuma ayyukanka duk za a karɓa saka ma- maka a kansu idan kana da imani sharaɗi ne وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة الجنة الله أبن يسا سوء الجنة وبيع الآخرة وما يرزقون فيها وما ذا أرزو تاسو دا دؤ أبن لن سيكي سوء الجنة نام لغير حساب تاردا لا كريد أيوا كما أددي كما بالسافي وأونا عقيمك أقيبا دي أباسو kuma a basu izini duk abin da suka yi nasu ne da kuɗi su ɗiba su yi abin da suka ga dama.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ku mutane na ku yi hankali mana ina ina muku alheri ina kiran ku zuwa alheri ko kuma kuna kira na zuwa uta wa ya qawmi ma li yad'ukum ila an-najat me yasa ina kiran ku zuwa tafarkin tsira ko kuma sai ku kira ni zuwa tafarkin uta ko kuma hanyar da zai kai da uta ina neman ku bauta ma Allah ya ba ku yardarsa ko kuma kuna so ku na bar ni ma hanyar Allah in zo tare ku fa- in fada ku fada a cikin kushin Allah me yasa kuna haka تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار kuna kira na kullum don in kafirce da Allah tabaraka wa ta'ala kuma in hada shi da wani cikin ibada abinda kuma ban san shi ba ban san hakikanin shi ba san asali shi ba domin kowane gunki ba san ma inda aka kirkira aka kawo shi wa ana ad'ukum ni kuma kullum na dukufa ina kiran ku ila al-aziz al-ghaffar zuwa yardar mabuwayi mai yawan gafara ubangiji ma- mahalicin kowa da kowa da komai da komai ina kiran ku zo ku bauta mishi da saka muku da alheri wanda wanda ya aikata cikin ku laifi a rubuta masa laifi daya wanda kuma ya aikata aikin alheri sai a rubuta masa goma wannan shi nake kiran ku ku zo ku bauta mishi
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
gaskiya wato lalle gaskiya ko shakka babu wanda kuke kira na zuwa bauta mishi din nan haka waɗannan da kuke kira kuke kuke neman mutane su bauta musu din nan gumaka har da su fir'auna kansa wato amma ana magana akan gumaka ne wanda ana shirya su a bauta musu din nan dai su rauta wato ba su da amsar kira a duniya ko a lahira wanki ta tsaya a gabansa kana ta ke Allah ka Allah ka uzal ba zai ce maka na'am ko a'a ko e babu gunki ne to ko firawuna ba yadda za a tambaye shi shin ba zan mutu ba a rayuwa da zan dawwama ka bani dawwama zai iya yi ka ne ba zai iya bayan ba saboda haka laysa lahu da'watun fi bashi da haƙƙin bauta ko kuma haƙƙin amsa amsa kira a cikin duniya ko lahira fi dunya wala fil akhirah وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار lalle makomanmu wa'anna maraddana ila Allah makomanmu dukanmu gabaki daya tun farkon adama zuwa ƙarshen wanda za a haifa dukanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala za mu koma wa'annan musulmi sani waɗanda sun kafirta sun bigire ma Allah ɗin nan hum ashabun su ne ma'abota uta madawama a cikinta
فستذكرون ما أقول لكم
kuma za ku tuna wata rana za ku tuna abin da nake gaya muku ɗin nan
وأفوض أمري إلى الله game da raddin da kuka yi mini rashin sa- saurare na rashin sa- sauraron abin da nake gaya muku din nan ni akan wannan zan fawwala lamari na duk da Allah tabaraka wa ta'ala zan bar lamari a hannun Allah إن الله بصير بالعباد Allah ubangiji shine mai iko akan bayinsa shine ya san abin da zai dace da kowa a cikin su ya halice su ya san na aljanna dan aljanna ya san dan kuta saboda haka babu wani abin damuwa gare ni فوقاه الله سيئات ما مكروا sai Allah ya kubutar da shi daga sakamako sakamakon makircin da suka yi na kafirci lokacin da Allah ya tashi halaka da Fir'auna yawancinsu sun mutu tare da shi wajen mutum 600,000 sun halaka tare da shi amma wannan mutum Allah ya kubutar da shi bai mutu tare da su ba وحاق بآل فرعون سوء العذاب mutanen fir'auna kuwa ya sauka azaba ta sauka ta kewaye da su so wato mummunan azaba ya sauka a kansu kuma ya kewaye da su so mutanen fir'auna النار يعرضون عليها غدوا وعشيا Wuta- wutan jahannama da suka mutu suka shiga alkabura suka shiga kabarin su to a nan allah ubangiji wato yana yana dikta su ga azaba yana dikta musu azabar jahannama din nan safiya da yamma suna gani wato azabar jahannama
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب gobe a lahira kuma sai a ce a sa mutane firawuna وإذ يتحاجون في a nan azaban kabari sai datna aisha radiyallahu anha ta ce wata mai hudiya tana zuwa gidanta kullum ta yi ta yi mata wasu abubuwa ko ta yi mata sadaka in ta yi mata sadaka ita wannan mai yahudi da yahudiya sai ta ce to allah ya kubutar da kai daga azaban azaban kabari to kullum tana gaya mata wata rana sai ta bari tambayi manzo allah sallallahu alaihi wasallam me ya zaman kabari sai ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take masa ya rasulullah wannan tsohon yahuda da take zo guna ni kullum ina tambaye ta in na yi mata alheri sai ta yi mini addu'a ta ce Allah ya kubutar da ni daga azabar wato wuta a kabari manzo Allah ya ce mata to shirye shi abubuwan ƙariri na yahuda da yawa amma ki bari ne daga baya a duba amma wannan magana ba gaskiya bane a hali yanzu ma'ana ne a lokacin Allah bai saukar masa da bayani a kan azabar kabari aka ce bayan kwana wato kaɗan sai a shi annabi sallallahu alaihi wasallam a kwance yana kwance sai ya tashi ya firgice sai fita mutane a masallaci ya yi masu mutane mutane magana ya ku mutane ya ku mutane ku karbi wato kanku daga azabar kabari Allah Ubangiji ya nuna mini cewa duk mutumin da ya mutu za a fitine a fitine shi a cikin kabari idan wato ya mutu ruhin ran shi ta fita daga cikin shi amma tana tana ji tana ganin duk abin da wato duk abin da yana faruwa saboda haka za a kawo masa malaiku ta fadiye shi menene wane ne ubangijinka menene addininka me wane ne manzonka to har izuwa dai tambayoyin da ake musu to saboda haka ku ku karbi ku kiyaye kawunan ku daga irin wannan azaba wa idza tahajjuna ha وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
har yanzu dai ban gama maganar wannan ba yahudiya ta da su kuma aiki sai kwato saboda sai mu bi shi kaɗan kaɗan al-imam ahmad a cikin musnad ya rawaito daga wato hashim hashim abu qasim abu nadar yace حدثنا اسحاق بن سعيد هو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص ياتي حدثنا سعيد انا ابن بابنسا عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها أقول وتم يهودية كان متى أيكي فلا تصنع شيئا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية وقاتل الله عذاب القبر duk abin da ta yi mata na alheri sai ta ce mata Allah ya tsirar da ke daga azabar kabari. Qalat fa dakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo mini. فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة شين قبر ينا دوتا عذاب كمسمى الناشي دباني وتكافر أجي قيامة سي النبي صلى الله عليه وسلم آه يا تنبيتا ميسا sai take wannan ba yahudiya ba tare da tana mana aiki ba alherin da za mu yi mata face ta ce ko sai ta ce wato Allah ya tsirar da ke ka kubutar da ke daga azaban kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam min azabar kabari wa amma zalika qala hadi kaza kaza sai annabi yake mata kaza bat yahudiya wa hum ala Allah azza wa ta yahuda suna suna ƙarya da ƙarya da ta yi akan kabari ba wani wani da sun gode da ƙaryar da suke wa Allah ƙarfin saukan Allah ya yi girma la azaba dole ya mutu babu azaba sai dai a lahira sai ya zauna wasu kwanaki sai wata rana ya fita a tsakiyar rana yana rufe da rigansa na barci idanunsa sun zama gyawur wawon nadi ya ala sauti yana kira da babban muryarsa ya ayyuhan nas a wallakumul fitan يا متانين في تونس فيكون صندوقه كقطع الليل المظلم كمن يمكن دهن الليل وتميسر منه أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا يا كوتا دا كون سن وأن سند دا كوابين دا ناسني دا كون كوكا سوديوا دا كما كون ردي أبنا داريانكو أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب الأداء عذاب القبر حق كل مستقل أولا الله تبارك وتعالى عذاب القبر عذاب القبر أبو نيمان يجي دسكياني to kun ga wannan shine asalin kissa na batun azabar kabari amma shi annabi bai karbi na isra'ilawa ba da ya ji wannan abun kafin a yi mishi wahayi da shi bai karba ba ya ɗauka dai sha'ani ne na yahudawa amma daga baya da aka yi musu wahayi sai ya yarda kuma ya je ya ballaga wa mutanensa lalle lalle abin nan sai sitna aisha take ba wannan abu ya faru wannan hadisi yana cikin bukhari da hadisi shu'ba al-ash'ath bin abi shahsai an nabi an masruq an aisha radiyallahu anha kaza kaza hayyatin قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر بنغا وني واتو أن من الله صلى الله عليه وسلم ياي وتسلى بيني سري أو الله تبارك وتعالى daga azaban kabari ba ne kullum in ya yi sallah ya gama sai ya nemi allah ya tsare shi daga azaban kabari to saboda haka kaga babban muhimmin abu a mutum a rayuwarsa ta duniya malamai sun ce tsoron lahira da tsoron allah dukansu abu ne kusan ɗaya ne domin kana jin tsoron lahira ma ai kana jin tsoron abin da allah zai afkar a kanka gobe a lahira ne amma lahira haka ba tare da allah ba ai zamani ne kuma ba wani ba abin da zai faru a cikinsa amma tsoron Allah ya shi ne sa wannan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya wa sahabansa shi me zai hana ku ku yi wato ku ku adana wa'adi alkawari tsakanin ku da Allah me zai hana ɗayan ku har ya kasa shirya ma kanshi wani alkawari na musamman tsakanin shi da Allah shi ne suka tambaye shi menene haka ya manzo Allah sai ya ce kullum idan gari ya waye ko kuma rana ta faɗi ku roƙi Allah ku ce Allahumma fatir as-samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر وتقربني من الشر وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة وانا الدعاء مزع الله صلى الله عليه وسلم عليه آه يا قويا وصحبنسا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عبد الله بن مسعود yace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya sahabansa akan wannan addu'a a ya'jizu ahadukum an yattakhidha kull sabahin wa masa'in 'inda Allah 'adan shin ɗayan ku zai gaji ya shirya ma kansa alkawari tsakanin shi da Allah wa'adi tsakanin da Allah safiya da yamma kullum ila ya rasulullah wa maza suka ce manzo ya haka ya mutum zai riki alkawari tsakanin da Allah ko kuma ya sanya ya yi aiki da zai zama alkawari ko faɗi wani abu ya zama alkawari tsakanin shi da Allah gobe a lahira kuma ya amfane shi وماذا قال يقول عند كل صلاة صباح ومساء اللهم إذوا لكشف الدعاء فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعا ألا أبني سيساء نقوى فيساء تبنى سكم أكنت يساء أجيت أكركشن الأرش idan mutane sun taru gobe a lahira an tashi an zo wurin ubangiji sai a sa wani mala'ika ya kira ina waɗanda suna da alkawari tsakaninsu da allah su tashi sai mutumin nan ya zabura mutumin da ya yi wannan abin da annabi ya faɗa sai ya tashi sai a sa shi aljanna ba tambaya ba komai ba zaben kamari ba menene ba menene في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا
وإن يتحاجون في النار كتنا كوكو كأمبتي لوكا كن سنة تجاهية أسكارين سسونا زوناتي أتا وأتقانا متاني دمان جنس لسكسا سكافرتي فيقول الضعفاء للذين استكبروا sai ƙanana ƙananan mutane su gaya ma manya-manyan su su ne umul haba'ikin kafirci ɗin nan da sun girman kai suka ƙirƙira ibadan shi a wata gumaka idan kunna lakum taba'an mu ne mu mabiyan ku ne fa duniya ƙarƙashin ku muke ba nan tun mu'minuna anna nasiban min shin za ku iya tsare mana ku ɗebe mana ɗan kaɗan daga cikin azaban kutan da muna fuskanta kuna iya taimakon mu a yau قال الذين استكبروا إنا كل فيها sai su ke musu su manyan su ke ma ƙanana a yi dukan mu cikin wannan azaba ba mai ba mai iya ɗauka wani abu ga ɗan uwansa ba abin da za mu iya yi muku إن الله قد حكم بين العباد ai Allah ya riga zartar da hukunci tsakanin bayi bayinsa ya raba tsakanin su mabota aljanna sun je aljanna su mabota wuta kuma ga mu nan kuna gani a sun saura kenan a cikin azabar wuta saboda haka ba wanda ya isa ya dauma wani wani abu daga cikin wannan azaba sai dai ku yi shiru ku zauna cikin abin da kuke ciki وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار كافرين waɗanda suna cikin uta ma- ma'ana dai mazauna uta dukansu gaba ɗaya waɗanda sun cancanci shi- su shiga uta ɗin nan daga musulmi ne ko daga kafirai suna cewa mala'ikun jahannama ud'u rabbakum ku roƙi ubangijin kuma na ku roƙan mana ubangijin kuma na yukhaffif anna yawman min al'azab ya sawwake mana ko da yini guda daga azabar wuta yini guda mu yi yini haka ba azaba Mhm.
قالوا أولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى suka ce musu shi manzannin ku ba zo muku ba da ayoyi da hukunce hukuncen nan ba zo muku da bayanin wannan rana da abin da zai faru ba ba duk bai ba su gaya muku ba suka ce a'a sun gaya mana قالوا فادعوا sai ta ku ku yi wa kanku addu'a mana mu ba za mu yi muku addu'a ba amma ku ku yi wa kanku addu'a وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ubangiji ya kuma yana ce mana addu'an kafirai kuwa ba inda zai je dama cikin bata yake wato da sun faɗa sai a banza ke tafiya ba wani da wato ba wani tasiri ba ba shi da wani tasiri cikin rayuwar mutum إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد wato ubangiji yana cewa inna la nansuru rusulana mu za mu wato za mu biya za mu tai- za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani waɗanda an zalunta wata waɗanda aka zalunce su da kafirai waɗannan Allah ubangiji zai ba- zai taimake su ya ba su nasara a duniya ko ma bayan sun mutu Allah ubangiji sai ya rama kan waɗannan kafirai haka kuwa duk wata al'umma wa duk wa- wasu kafirai da suka cuci muminai Allah ya yi musu haka fir'auna ga shi an danniyar da shi a cikin abin nan salihu ga mutane ya yi musu tsawa hodo ga iska ta zo ba ta barin komai abin da ta- ta wuce ta kansa sai ta shafe shi haka dai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya bashi ya bashi nasara a daga yakin badar zuwa dai barin shi duniya duk dai nasara bayan nasara nasara bayan nasara nasarori ga sunan da dama har lokacin da ya zo shi ma ya yarda ya gamsu ya rubuta wasiƙar nan ta madina na cewa a zauna lafiya first constitu- constitution da aka yi a duniya to wannan duk wato allah ubangiji ya kaddara shi duk mumini wanda yana aikin allah yana bin tafarkin allah aka zalunta to allah sai ya rama mishi sai ya biya mishi wato haka nan annabawa haka nan manzanni
ويوم يقوم kuma الأشهاد gobe idan mutane sun ta masu ba da shaida sun tashi lahira ranar lahira ma Allah kuma zai ba muminai din nan da annabawa da manzanni da mabiyansu muminai su ma duk zai rama musu ya ba su nasara ya sa su cikin aljanna waɗancan abokan gaban su kuma sai ya sa su cikin azabar wuta يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ranar da su wato yau malayan fafari mai ramazan ranar da kafirai uzurin da suka gabata hanzarin da suka ba- ba- babu babu ba za a karba ba ran da ba a karba musu hanzari ko kuma uzuri su ce ai abu kaza ne ya zama dalilin mun yi kaza to duk ba za a karba ba yau malayan fafari mai ramazan ranar da wato hanzarin azza- azzalimi ba za ta amfane su ba wala humun la'anatu kuma kora daga ni'imar Allah ta tabbata a gare su za a kore su daga rahmar Allah a la'ance su a nisantar da su a kore su daga rahma wani huksu da kuma a tanadar musu ko a shirya musu mummunan gida shi ne gidan wuta wutan jahannama
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب hakika mun ba Musa alaihi salam shiriya wato mun ba shi ayar shiriya mun ba shi saƙo mun ƙarfafa shi da mu'jizozi iri-iri da nasara akan abokan gaban shi duka masu mu'arada duk da mun ba shi nasara a kansu kuma sannan su bani isra'ila waɗanda sun yi imani da musa na gaskiya ɗin nan waɗanda suka yi imani da shi allah ya gagar musu da littafinsa a taura ya bari a hannunsu amma daga baya su ba su canza shi sun abin nan sun sassoke shi hudan wa zikra li ulil albab allah ubangiji ya gagar musu da attaura saboda ya zama shiriya kuma ya zama abun tuni ga waɗanda allah ba su hankali masu ma'abuta hankali
فاصبر إن وعد الله ka yi حق haƙuri ka jure ka yi- ka ci gaba da abin da kake yi lalle wa'adin Allah gaskiya ne kamar yadda da ya maka alkawari zai baka nasara kansu za ka yi nasara kansu واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار idan kuma za ka yi wani abu za ka dukufa kan yinsa a abu ɗaya ne shi ne ka nemo gafara a wurin ubangijin ka maɗaukakin sarki ga ga zunubin da kai kasan zunubin ka ne annabi ko masumi ne ba shi da wani zunubi amma wannan an faɗa saboda mu mu- wa- mu yi koyi da shi wastaghfir li zambi amma duk da haka ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana istighfari kullum ya- yana mutane ya ayyuhan nas inni astaghfirullah fi yawmi 70 marra wani kullum fa ina istighfari so 70 istighfari irin na annabi kuwa istighfari ne wanda yana kunshe da imani da yarda da, da ganin girman Allah wato kowane istighfari ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abu ne wanda zai warware duk abubuwan da ba su da kyau tun farkon duniya har ƙarshen ta saɓanin istighfari nan da mutum zai faɗa da harshensa astaghfirullah zuciya ko cike da wasu abubuwa a'a istighfari irin na annabawa din nan istighfari ne wanda duk gashin jiki ya tuba dukkan gaba ko sun tuba duk wani yanki na jikinka duk ya tuba zuciya ya tuba hankali ya tuba sirrinka ya tuba ranka ta tuba duk waɗannan abubuwa za su tuba tare da kai a lokacin ku ba za ka tunani ba za ka yi tunanin laifi ko kuma ka aikata ta ba astaghfir li zambika kuma bayan ka yi istighfari irin wannan ka koma kana girmama ubangijinka ibada irin ta mala'iku ibada irin ta kurubiyun wato shine ka ka yi tasbihi wa wa- wa- sabbih wa sabbih bihamdi rabbik ka gode wato ka yi tasbihi ga ka tsarkake ubangijinka daga dukkan wani abu wanda bai za- bai dace da shi ba safiya da yamma kamar yadda dai mala'iku haka suke yi kullum wato suna ce sub- ah, ah, sub- sub- sub- subhana zil izzati wal jabarut subhana rabbil mulki wal malakut subhana rabbil mulki wal malakut subuh subhana al hayy allazi la yamut سبوح قدوس رب الملائكة والروح abin da suke yi kenan kullum wato ba sa zama haka a banza a'a suna tasbihi dama waliyai sun bi sawunsu in ɗayansu ya tuba ma sai ko bai tuna shin ya cika ya ya biya Allah wajen godiya to ashe babu wani abu nan don ka tuba ba aikin ka ya kare ba ne bayan ka tuba ka ci gaba da kuma istighfari da ad- wa tasbihi da takbiri da tahmidi da dai sauran abu da kake yi wato idan kana yin alhamdulillah bisa tasbihi ma ta zauna la ilaha illallah bisa tasbihi ma ta zauna Allahu akbar bisa tasbihi ma ya zauna to duk waɗannan abubuwa inda za ka yi su saboda girmama Allah to sun shiga a cikin tas- tasbihu alhamdulillah duk dai ya shiga a cikin wannan to Allah zai ba mu halaye ma- na- ma- managarta irin wannan halaye kyawawa irin wannan na albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار aha to shi ke na san kwana kan da shi ne ya ji na Allah kiyaye mu daga sharrin su to babu laifi sila mutum ne ya saki mata sai ce mata ita ya sake ta ta ci gaba da zagi da munanan maganganu har wannan miji sa ya baci ya sifanta ta da sifar uwarsa ta ta zama to daidai da uwar shi domin bacin rai kuma shi hakan dai bisa bacin rai ya faɗi haka ba wai yana nufin haramci ba ko wani
ai shari'a wajen mu'amala tana yin amfani da lafuza fiye da amfanin ta da niyya saboda haka a nan mutumin nan an ce ya ce ma matansa an ce yana nufin wala raja'i ko to daidai in haka ne idan mata da matan ta ci gaba da zagin shi wato tana ambaton shi tana sifantar shi da wasu sifofi da wasu kalmomi masu zafin wuya masu zafin gaske ko ba haka ba sai yake mata ke haramun ne gare ni kamar bayan uwata ma'ana ya yi zihari to tun da shika ɗin nan ba su shika uku ba to zihari ya same shi yana in yana so ya dawo da ita dole zai yi kafara irin na zihari kamar yadda dai Allah Ubangiji ya bayyana a cikin Qur'ani ko yi azumi ko ya ciyarwa ko ya azumi ko ya yan tabawa to shi ne dai abin da
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون بما قالوا فتهوى
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون to abin da ya wata takaice a nan allah ubangiji ya shar'anta wannan wato bisa yaren umayya din nan ya shar'anta mana wannan zihari a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya yi wa matarsa wannan kalma da ya faɗe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zihari ya tabbata kanka kana da bawa ya ce a to kana iya yin azumi wata biyu a jere ta kai na zan iya manzo Allah ya ce to kana da hasi abinci da za ka auna abincin wato sa'i 60 na mutane 60 za ka iya ba su ya kai ya manzo Allah ai duk madinar nan ba za ka samu talaka iri na ba sai a nan da yake haka a zo da hasi aka auna masa ya ce tattaje kafiyar da iyayen da shi ya tafi to mutumin nan da yanzu aka faɗa ɗin ma in yana so ya koma ga matarsa matar shi ɗin nan tun da shi ka na farko ɗin nan bai haramtar da ita ba to shi kenan don ya ce ɓarin da ya ce ke haramun ne gare ni kaga zihari ma ba zai amfani shi ba wannan dai ta fita daga hannun shi amma sai in yana so ya dawo da ita wannan kuma wani abu da wanda dole sai ya yi zihari to mutumin nan yana da zihari kuma yana iya dawowa da matan tana cikin raja'a ne tana cikin wata kwalakun rajiyya ya ce masa an tafa da wata kwalka wahida to yana mallakar kwalka biyu kuna ba su bai aukar da su ba saboda haka in yi ya kara kuma kan haka cewa in ji bi ka bari ummi wata ke kamar ba ma amamana ko to a wannan hali shi kenan zai yi zihari zai yi sadaka ko ya yan tabawa ko kuma ya ciyar da musulmai guda sittin ko kuma ya yi azumin wata biyu a jere babu sallah tsakanin su to wannan shi ne dai hukunci shi wannan mutum wannan mutum akwai kafaran zihari a kansa yana so ya koma kan wannan mata don shi ka ɗaya ne yana da haƙƙin raja'a har biyu yana da haƙƙin raja'a saboda haka haƙƙin raja'a zai ba shi dawo da matan shi a gidan shi to ya dawo da ita ba zai iya taɓa ta ba sai in ya yi kafara na zihari sannan wato ya sadu da matansa
wannan kuma na tambaya ne akan mai bin liman sallah an riga shi da raka to da liman ya sallama yana ya tashi zai rama sallah sai wani kuma ya zo ya bi shi ya bi shi kai sallah ya yi sallama shi wancan wanda na biyu ma ya tashi zai rama shi ma wani ya zo ya bi shi to irin wannan irin wannan tasarsul to ai ba daidai ba ne shi dai na farko liman da wanda yana bayan liman wato rajul mazmuk mazmuk dai ba zai zama imami ga abin nan ba ga wani ba tun da shi kansa ma'mumi ne wato mamumi ne ya zama imam ba zai yiwu ba lafi ba wala wanda ya bi shi saboda haka kowane ya yi nafila ya sake sallarsa
wannan na tambaya kan lokacin da ya kamata mutum ya kame baki ci da sha lokacin sahur shin so to kamar dai wato kamar daraja su sun ɗauka kan digiri biyar a bakwai da hudu so goma sha bakwai na wannan goma sha bakwai a sittin da takwas to kamar daɗi dai wato akalla dai a samu kamar minti hamsin sittin gabanin mutum ya kama zafi to amma wannan tashdidi ne wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba zai wuce kamar minti goma ko abin nan ba don wata rana ana kukura baki ne ko shiga sallah a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi muke bi to masha Allah
sai tambaya wannan na ce amfani da turaren da malam ya sha bayani akan wannan alkohol da na wai amfani da turare mai aika mai alkohol
an to asiru al tahara to yin amfani da wannan turare na alkohol ba zai bata wato ba zai tasiri a kan sarki ba don wannan alkohol ba irin wanda ake sha ba saboda haka ba za a ba shi wannan hukunci ba amma in an tabbatar wannan alkohol din nan bisa masu sani ma'abota sana'a in sun tabbatar mana wannan alkohol shine ainihin alkohol da yake sa maye da sauransu a nan za a hana to amma alkohol din iri-iri ne saboda haka ba za mu ce turaren nan zai karya nan alwala ba ne ka san alwala baya karyuwa sai daga abin da ya fita daga cikin mutum to shi ko bai fita daga cikin mutum ba amma abin da ake ce masa habas abin da ya samu mutum ta waje to wannan ba zai ba zai abin nan ba zai karya abin nan ba kamar ka ka dauki najasa ko da fadala na mutum ka wato abin da yake fita daga cikin mutum na bayan mutum na bayan gida shine ka dauka ka jefa masa kan rigansa riga za ka wanke amma kai ba za ka yi wanka ba kuma ba za ka jaddada wani alwala alwalan ka yana nan saboda haka wannan ko kayayyafa to dai ba komai a kan ni ra'ayina ne ba komai a kan shi idan yana da ba zai karya tsarki ba don haka ba ka bukatan ka wanke rigan ba kana iya yin alwala kan da ba kana iya yin sallan ka tambaya ta gaskiya da kan wannan ya ce mutum ne ke bin liman an yi kabaran harama da shi to har liman ya rukuwa daga tukuna shi da ya rukuku to shi ya zai iya ba sai da liman daga daga uku na shi ya ya biyo to in in liman din bai bai son ku ya har ya kai yayi sujada ya gama ba in yayi yayi ruku'u ya zo ya bi liman ya fito ya sujada su kai ko da da da da da da mulahaka ne to daidai ne yayi yayi daidai sai dai ya ya yi munin aiki bai bai kamata ya yi haka ba inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi duk lokacin da imam ya ce allahu akbar za ka yarda mutane da yawa wasu kana gani ana ce allahu akbar allahu sallah ta ana ta da sallah shi wai zai zauna sai ya jira an ce ka kama ta salatu ka sai ya tashi to jahilci ai ai annabi sallallahu alaihi wasallam mutane su haka ba ka kama ta sallah ka kama ta sallah tambihi ne ga mutane duka ga wanda yana rabkanwa amma kai wanda kana cikin sahu me ya rabkanwa ka ai ka sani sai ka tashi kurun da ake Allah akbar ka tashi ka samu wato ladar wannan aiki na Allah tun farkonta wasu kuma ka gani suna bayan liman liman yana sallah in yace Allah ya tashi su kuma wai suna yin subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la su yi shi da hankali da hankali liman ya tashi masu suna sunkiye to wannan ne kuskure ne don wannan duk ba sa cikin bin liman saboda haka wato wannan muna magana wannan ko? Aha, wanda abinda ya sauke turare. Da waɗannan duk halaye ne ba daidai ba. Da zarar an fara wato iqama sai ka tashi tare da jama'ar musulmi. In kuma ka yi sujada ka yi sujada bayan liman ka tabbata liman ya yi sujada ka yi sujada. Kuma ka tabbatar cewa shi ya ɗaga kanshi tukun kai ka ɗaga kanka. Tsakanin nan duk abin da za ka yi na tasbihi kayi shi ko subhana rabbiyal a'la ko ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi duk dai kayi shi daidai a lokacin su sannan ka tashi amma kar ka bar liman yayi wani rukuni a ba kai kana sujada kana wani abubuwa ba na wani karance karance na ga wasu har ma a harami wani wani kuma na sallah wani ina gaban mu duk sallar da muka yi sai liman ya tashi ya karanta sura ko kuma kusan ya gama ta kwanci sai daga abin nan kansa da sujada yanzu ya yi liman don ya nuna dai shi kan mai kunun da ya cikin sallah da ku duk kuskure jahilci ne don inna ma ju'ila imam kamar yadda aka faɗa don abin shi ba wai don shi ya bi wani ko kuma wani ya yi aikin sa daban in ba ka so ka bi imam ka yi kai kadai
آمين آمين
آمين بسم الله آمين آمين آمين آمين
آمين آمين آمين آمين اللهم
آمين